الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabuz zakat littafin da ke magana akan hukuncin zakka ko kuma abin da ke da alaƙa da zakka da sadakoki za mu tashi sabon babi
babu sadaqati bil yamin babu sadaqati bil yamin imam al-bukhari rahimahullah ya akkada wannan babi akan bayanin muhimmancin yin sadaka bi yamini da dama dama mutum ya amfani da dama wajen ba Allah aka ce abin da yasa ita dama girmamawa ce duk abin da za a aikata da dama ana girmamawa ita kuma sadaka girmamawa ce domin ganin girman ubangiji tabaraka wata'ala ya sa za ka yi sadaka ganin girman ubangiji tabaraka wata'ala zai sa ka yi sadaka to saboda haka tunda Allah za ka ba saboda Allah za ka bayar to kai amfani da hanya wadda take ita ce mafi girmamawa domin da dama ake gaisawa saboda gaisawa girmamawa ce da dama ake cin abinci saboda cin abinci girmamawa ne to saboda haka in za a yi sadaka ita ma za a yi da dama ba dan in an yi da hagu ba ta yi ba ta dafi kamala ta dafi kamala
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني هويب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه wannan hadisi musaddad ibn musarhad ya zanta da mu in an tuna jiya imam al-bukhari hadisin nan ya kawo shi mu'allaka ba isnadi in an tuna in an tuna a cikin watan sadaqatu sirri babu sadaqatu sirri sai ce wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala kaga ya shafe isnadin gaba ɗaya ba isnadin sai muka ce to ta'liqatuna al-imam al-bukhari suna da fuskoki in ka ga ta alikin hadisi ba isnadi ya kawo shi ko kuma ya yanko daga isnadin to lallai ɗayan abubuwa uku ne ko dai ya yi waslin abinsa inda aka gaba inda aka wuto ko nan gaba zai yi waslin abinsa ko wani littafi mutabari ya kawo shi musulan to wannan sai ya zama duka biyun ne gaba daya na farko dai in an tuna babu man jalasa fil masjid yantaziru as-sala shan kitabu as-sala Imam Bukhari ya kawo shi mausulan to nan kuma amma kitabu zakati din babu biyu ne ma tsakanin su kaga can babu sadaqati sirri sai kawo shi mu'allaqan to ashe nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba zai kawo shi mausulan don haka jiya sai ya wadatu gabarin musulun sa sai talikinsa to kaji dalili amma shi hadisin shi ne iya abin da ake samun bambanci saboda yalwar riwayar imam bukhari can a kitabun sala babu man jalasa fil masjid yantaziru sala al imam bukhari ya karba daga muhammad ibn bashar daga muhammad ibn bashar amma kaga yau amma in ka kora ba za ka ga ya tuke da abu hurairah yau kuma sai daga musaddad ibn musarhad kaga yalwar riwayar imam bukhari ke sai ci haddasa musaddad قال حدثنا يحيى يتي امام يحيى ذا تدمو شيني واتن يحيى واتن ابن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال يا تقول عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن يتي خبيب بن عبد الرحمن يا تقدم عن حفص بن عاصم يا تقول حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يتي لك أبو هريرة يدال الله ثبت قريش ياتي لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فزال الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتي سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutum bakwai sun boba bakwai in an tuna wancan hadisi lokacin da muka zo kansa a farkonsa mana lokacin da aka kawo shi farko kafin ya takarraruwa an yi bayani watan mai faɗi akan wannan hadisi da kuma hikimomin da ke ciki in an tuna daga ciki an ce sab'atun wannan adadi adadin ba yana hassasa su kaɗai ba ne cewa mutum bakwai nau'in mutane bakwai to ba ya nuna fa su bakwai din ɗaya bane wanda Allah zai sanya a cikin inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai ta a wannan dai lissafi ne kawai amma akwai wasu da yawa ai waɗanda Allah tabaraka ta'ala zai sanya su a cikin inuwarsa kowa ba su cikin waɗannan bakwai kaga ya nuna wannan adadi ba an yi da shi ba da bakwai ne kawai ba an yi da shi da bakwai ba ne kawai da aka yi ta sab'atun yuzilluhumullahu Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin inuwarsa fi zillihi a inuwarsa har inuwar in an tuna an yi bayani kan inuwar inuwar kanta an yi bayani kanta me inuwar yau la zilla illa zillu ranar da babu wata inuwar sai ita zillihi din wasu suka ce zillihi ay zillul arsh shine ma'ana na farko imamun adlun imami adlun wanda adali shafi amfani da adlun ba adilun ba adlun ya fi mubalaga bisa ga adilun imami adali wanda yake mai adalci ga talakawansa shugaba mai adalci ga talakawansa wa shabun na sha'aka shugabanci abu ne mai kyau duk da kadare shi abu ne mai kyau duk da kadare shi yana da kadare me kadarin za wuyan ba da haƙƙin shi shi ne haɗarin shi to me ya daɗin shi watan khalifancin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne daɗinsa domin wanda ya yadda Allah ke so to shi kuma yana da girma da daraja a wajen Allah to amma haɗarin shi muwafaƙa da yi yadda Allah ya ce shi ke da wuya shi ke da wuya imami adali amma da mun waye gari ba magana adalcin ake kallo ba a'a magana girman kujera ake kallo a za ka yi adalci a kanta kai dai ba ruwanka girman ta kawai kake gani to shi ko Allah tabaraka ta'ala abin da yake so za ka yi adalci komi kankantar ta in ba ka iya adalci kakkari na ta ka neme ta kakkare na ta kace za ka neme ta in ka san ba za ka yi adalci ba Zaka wanda zai iya bugin kirji ya nemi shugabanci sai wani da wani sai muwaffaqun waɗanda Allah ya mu muwafaqa waɗanda Allah ya mu muwafaqa su sun san za su iya annabi yusuf alaihi salam da yace ij'alni ala haza'in al-ardi inni hafizun alim ya san zai iya ya san zai iya yana da qualities kuma yana da abin da zai tabbatar da adalci a bayan kasar Allah a zuma ta ubangi tabaraka ta'ala shi yasa nema don haka tunda ya san zai iya ba komai dan ya nema amma wanda ya san ba zai iya ba shi kan shi da za a bashi awo a bashi ma kan shi hukunci ya san ba adali ba ya san bai da adalci bai ma san me ake ce ma adalci ba ya adalci ba bai san me ake ce ma adalci kaga akwai hadari a cikin wanda bai ma san adalci ba a ce yana neman shugabanci amana ce za a bashi shugabanci ne za a bashi dukiya al'umma ce tafiyar da al'umma ce mutuncin al'umma ne duk abubuwa ne na al'umma yake kan shi kuma yana da bukatar ya adalci tsakanin mawadaci da talaka tsakanin shugaba da talaka tsakanin mai karfi da mara karfi to amma dai in Allah ya mai muwafaka ya yi adalcin to zai zamo daga cikin waɗanda bakon da Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwarsa ita shine wa shafun na shafi ibadatillah wannan kamar takrari ne in an tuna dai wannan an yi bayani mai faɗi a ciki shabun matashi da ya tashi cikin bautar Allah a lokacin shekarun ƙuriciya kowa san shekarun ƙuriciya shekaru ne waɗanda suke na wargi na wargi na wasa da an wuto la'ibu to sai lahau da an wuto lahau sai tafahurun fil amwali wal auladi to duk shi waɗannan matakan duk da ya keto su ya keto su su ibadatillah lokacin da ƙananan yara ke wargi bai san wargi ba yana ta makaranta yana ta kokowa da hadda qur'ani yana ta kokowa ya zai haddace hadisai ko da zai kai shekaru waɗanda bakwai na biyu waɗanda na lahau lokacin kuma ya samu wasu mutum a kan shi ya haddace wasu abubuwa ko da za a tantance dai ya zan babban mutum bai taɓa sanin wargi ko wasa ba sai bautar Allah kawai to ire-iren waɗannan matasan to irin su ne suna daga cikin waɗanda Allah zai sanya a cikin ino saran da babu wata inuwa sai ita wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil fil masajid fil masajid kaji dalilin can inda ya kawo shi a can babu man jalasa fil masjidi yantaziru sala to saboda wannan ne da mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci ina ka fito masallaci ina za ka masallaci to shine aka ce ko da ba ya tare masallacin ba ne yana wajen kasuwancin shi amma zuciyar na nan ya ji an kira sallah zuciyar na nan ya ji ya ji ba zo ga a'a ai bi saura kaza hudu saura kaza magariba ta kusa ta karato to duk abin da ake fa hankali ya kuma ce shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid في المساجد ورجلان تحابا في الله da mutum biyu da suka so juna fillahi cikin Allah ba dangin iya ba na baba amma ƙaunarsu ta Allah ce suna son juna saboda Allah to wannan ƙaunar juna da soyayyar juna saboda Allah to ta tabbatar musu da soyayya ta Allah domin watan hadisi kudsi الله تبارك وتعالى نتشى وجبت محبتي في المتحابين فيا سويا تاتا وجب كما سن جونا سبودني duk waɗanda suke son juna saboda ni ni ma na wajabta soyayya ta gare su saboda son da suke wa juna ba na karan kansu ba ne Allah ya haɗa su soyayya Allah ce ta haɗa su ajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sun haɗu alaihi akan son Allah وتفرقا سنربوا عليه أكن سنسا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هكذا متمن دا وتما تام يسألنين شو قاكم أسألنين دنغني ذات منصب ما أبوش دنغني يمن يمتالي ko kuma yan matsayi ce ko ita ba yan bayan mutane ba ce to matsayi gare ta sai a ce ai wata babbar darakta ce ai wata babbar kwamishiniya ce ko ko a ai minista ce ma ko kuma a'a ya wani babban basara ke ce tana dai da matsayi wanda kowa zai so a ce ma yana da alaka da ita kowa zai so a ce ta ma san shi ko ba alaka ai ta san shi to shi na jin alfahari ne gare shi to irin wannan ita ce zatu mansibin sannan waje malin ga kyau ko dai babu mansibin in ga kyau dai to wani abu ne to ko babu kyau in dai ga mansibin wani abu ne to sai biyu su haɗu ga mansibu ga jamalu wanda kowa zai ja mutum kansu to duk waɗannan kwaliti sun haɗu gare ta da atu sai ta kira shi zuwa ga watan ta neme shi ya yi wani aiki da ita su yi wata mu'amala da shi faƙala sai ya ce amsa da ya bayar sai ya ce inni a laha na jin tsoron Allah don haka bai yadda kyanta ya ja shi ba bai yadda matsayinta ya ja shi ba ya ce inni akhafullah ina jin tsoron Allah to yana daga cikin bakwai inda Allah zai sanya a cikin ino saran da ba wata ino sai ita wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin haka nan mutumin da yi sadaqa da sadaqa fa akhfaha ya kai mutuka cikin boye ta fa akhfaha ta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu haddai saboda boyo hagunsa bata san me damar ke bayarwa ba to kaji mu dabaka duk fa wannan hadisin dogo me yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi mudabaqat sada tarjama shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ma tunfiqu yaminuhu shine musabaqa har hagu bata san me ba ke bayarwa ba har hagu bata san me dama ke bayarwa ba a to kenan an gano ashe da muke bayarwa da muke sadaka da muke mikawa to shine babu sadaka bil yamin babu sadaka bil yamin to kaji dalilin imam saboda duk aka karanta hadisin da imam al-bukhari ya kawo a san me alaka shi da tarjuma domin alaka ta ya kawo ya ce babu sadaka bil yamin to yana fa neman hadisan da za su alakanta su zama suna da alaka da tarjuma su fito ma da tarjuma karara ka fahimci tarjama din karara wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina hakanan mutumin da ya ambaci ya tuna Allah shi kadai fa fadat aina sai idanunsa suka kwarara wani ya ce fa fadat aina bidumu a wani lafazi sai idanunsa suka kwarara da hawaye ko fa fadat aina idanunsa sai suka kwarara saboda tuna Allah saboda ambaton Allah zakarallaha ya ambaci Allah halin shi kadai ba kowa daga shi sai Allah ya zubar da hawaye saboda ambaton Allah ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah ya zubar da hawaye saboda tuna Allah wannan yana daga cikin waɗanda Allah zai sanya cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai ita to amma dai kada mu manta da mutabaka dai shine hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu
حدثنا علي بن الجعد اخبرنا شعبه قال اخبرني معد بن خالد قال سمعت حارث حارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها
حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شوبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخباعي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها wannan hadisi watan imam al-bukhari ya rawaice shi ta kan ali ibn al-ja'd qala shi akhbarana shuba يجي شعبة من الحجاج يا بام لا باري قال أخبرني معبد بن خالد يجي معبد بن خالد يا باني لا باري قال يجي سمعت حارثة بن وهب الخزاعية رضي الله تعالى عنه يقول نادي حارثة بن وهب الخزاعية دالة بتغريش يناتي سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ناجي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يناتي تصدقوا ku yi gaugawa ku yi sadaka yar suna da wannan hadisi ya karraru ya karraru ya gabata can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi gaugawa ku yi sadaka shine ma'anar tasaddaqu fa sayati alaikum zamanun zamani zai zo muku fa yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi mutum zai ta yawo rariya rariya da sadakarsa a kafa yamshi da kafa ba wai kan wani abin hawa ba da kafa sai na yawo da sadakar sa sai kulun rajulu in yi ba mutum ga sadaka ba Allah ga sadaka maimakon ya amsa ji daɗi to abinda zai ce lauji ita biha bil amsi la qabiltuha minka ai da dai je ka zo da ita da na karba amma yau kan ban da bukata da ita za a ce in an tuna wancan sai ya ce dinarai za ka zo da dinaranka don da irin wannan riwaya ce ya ce yamshin rajulu bi sadaqatihi aka ce watakila tuwo ne watakila abinci ne to ya an can kushiya za a yi da shi a ce ba abinci ba tuwo ba ne wanda watakila ya lalace ko ko a baka da za ka da shi don ka koshi a adana ne dinarai ka san ba da za a ce ba da za a yi da dinarai to dinaran ne za a zo da su kana bidar wanda zai karba ko dirhamai kana neman mai karba amma ce a da dai jiya ka zo da shi da na karba amma yau dai ban da bukata in an tuna an yi maganganu da yawa akan me fuskar haka daga ciki aka ce kana'a wadatuwar su waɗanda suke wannan lokacin in mutum ya samu abin da zai ci ya sha ya yi bukatarsa ta yau to ba ruwan shi da gobe ba ruwan shi da gobe ya wadatu to la qabiltuha fa amma al'ana fala hajata li fiha amma yanzu kan gaskiya ban da bukata da sadakarka kaga kana ta mamare kana ta neman wanda zai karba babu to malamai suka ce to wannan hadisi dai an karanta shi me alaka shi da tarjama domin babi na magana babu sadaqati bil yamini me ya alakanta wannan hadisi da tarjama me ya alaka wannan hadisi da tarjama iya bincike da kwankwanto ba su gano dalili ba sai dai watan abin da yake takallufi manan takallufi an matsa an matsa an alakanta abin hadisin da tarjama ta yadda ma wasu na ganin ma babu alakar wannan ma ba alaka ba ce daga ciki watan akwai wanda suke ganin cewa ya mishin rajulu bi sadaqatihi mutum ya tafi da sadakarsa fa yaqulu ar-rajulu law shi'ita law ita bil amsi laqabiltuha minka to wannan yana nuna da kanka ka tafi da kanka ka tafi kuma ka bayar da kanka to ga ka'ida abinda za a karba da abinda za a bayar dama ta yin wata rawar gani dama ta fi motsawa cikin karba ko cikin amsa cikin cikin bayarwa to don haka nan kawai amma kaga abin yayi nisa karara dai hadisi bai nuna alaƙa da tarjama ba to
babu man amara khadimahu bi sadaqati wa lam yunawil bi nafsihi babu man amara khadimahu bi sadaqati wa lam yunawil bi nafsihi wannan babi na magana akan wanda ya umurci khadiminsa da sadaka in an ce khadimi lafazin khadimi a ammu shi ya fi gamewa da a ce bawansa da a ce yaronsa da a ce ɗan ƙwadagonsa mana ɗan aikinsa to duk khadimi domin khadimi zai ɗauka dutsen abubuwa zai ɗauka bawanka ne zai ɗauka a yaronka ne baranka ne da sauransu ma'aikacinka ne to duk wanda sai amfani da khadim wanda ya umurci khadiminsa bi sadaqati da sadaqa ولم يناول بنفسه سياك تاكيدي سياك جوز جملة دون تكرففا abin da ake nufi an ce wanda ya umurci khadimin su yi sadaka madadin shi in ba gane wuta ka ce walam yunawil bi nafsihi bai miƙa sadakar da kanshi ba da hannun shi ba hannu da hannu bai bayar ba wani ya sa ya bayar a madadinsa khadimin sa ya sa ya bayar a madadinsa me hukuncin wannan ladarsa na nan kamar shi ya bayar da kansa sannan shi kuma wancan wanda aka ce an shi miƙa shi ma na tashi wata lada duk da mulkin abin ba nashi ba ne to duk shi ɗin ne duk guda biyu cewa khadimin sai bayar fa bai rage masa lada ba cewa ga shi ka je ka raba ma mabukata to bai fa kankare daga shi yayi ba sadaka shi ce kada ɗauka to ga zahiri wannan ya bayar ga zahiri wannan ya bayar kuma damar wancan ta bayar don haka wanda ya bayar ya yi mubashara da bayarwa shi ya bayar kawai aka ce a'a ai mulki ake magana da kuma niyya yau shi ya isa ya bayar in ba an sa shi ba bai isa ya bayar ba ya isa ya bayar in bai mallaka ba kaka ba mulkinsa ba ne mulkin wanda ya ce a bayar ne don haka kamar ya bayar da hannunsa ne in ya umarci yaronsa ya ce je ya rabar ya je ya bayar ya je ya raba mabukata wala min yabi nafsi wa qala abu musa عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المصدقين
وقال أبو موسى أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه يجي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا كربو لك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا لك النبي صلى الله عليه وسلم شي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس wannan taliki ya yanko shi ne imam bukhari daga wani hadisi wanda yake mausulan a cikin kitabun zakati din dai nan gaba kaɗan kamar babi ɗaya biyu uku hudu zuwa babi na biyar zuwa shida zai kawo wannan hadisin amma da isnadin shi tirin tirin wanda yanzu talikin sai kawai ya ce wa qala abu musa an nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to kaga nan gaba kenan zai kawo shi mausulan zai kawo isnadin shi don haka yanzu ya wadatu gabarin isnadin saboda nan gaba zai kawo shi to kaji abu musul ash'ari radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yace ya ji daga annabi sallallahu ta'ala sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce huwa ahadul mutasaddiqin ko mutasaddiqaini ahadul mutasaddiqaini ko mutasaddiqin ɗayan masu sadakoki ɗayan masu sadakoki biyu ɗayan biyu masu sadakoki to ma'ana nan ana magana kan wanda aka ce amshi je ka raba amshi je ka bayar in mabukata sun zo ka ɗiba ka ba su ka aje shi nan a sto ka aje shi a gida ko ba ni nan in mabukata sun zo a bayar ko ba ni nan duk wanda ya zo neman likafa ne a ɗauka a bashi gashi nan na aje wuri kaza na in na zo kawai lissafi za ka yi mani to shi wanda aka ce ya bayar din ahadul mutasaddiqin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sadaka ma'ana shi ma aikin da aka sa shi ya mubashara da shi ko da ba nashi bane ko da ba umurni shi bane shi ma sa shi aka yi to yana ɗaya daga cikin masu sadakokin ma'ana shi ma yana da tashi lada ta musamman banda ta mai sadaka kuma ladar da za a bashi ba tarbace ba ne a ce to bari a ɗan ɗebo cikin ladan mai sadakar shi ma a ɗan san mai a'a yalwar ubangiji ta fi ƙarfin haka yalwar ubangiji ta fi ƙarfin haka yalwar baiwarsa za ka ba sai an yi tarbace ba a'a za a bashi za ka yi kishe min ghairi an yi qasa min ujurihim shay
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من آل بيتها غير مغسله كان لها عجرها بما أنفقت ولزوجها عجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقض بعضهم أجر بعض شيئا
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخاذن مثل ذلك لا ينقص بعضهم عجر بعض شيئا وانا الحديث عثمان بن ابي شيبه هذا تدمون امام البخاري قال يجي حدثنا جرير جرير يا ذن تدمو شيكم عن منصور يا كربو دغ منصور عن شقيق يا كربو دغ شقيق عن مسروق شيكما شقيق يا كربو دغ مسروق من العجده مسروق يا كربو دغ من عائشه يا جدك أم من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت ذاته قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها إذا ما تتشير دك أبنشين جدنتا إذا ما تعادة بحتى نمو أبنش باتا دوك كنتا ذاك إن أهجأ أبنش جدنتا ونكاو شيني مجنتا ko babanta za ka yanzu an ce mar'atu to ta mallaki kanta babba ce tana hasashen tana gidan mijinta kenan to za ka yanzu an ga abinci gidanta na mijinta ne don ba ta ci da kanta ba ta nemo abincin da za ta ci a'a wani ne Allah ya dora mai je ya nemo ya ciyar da ita to haka da aka ce watan in ta ciyar ita mace ta ciyar min da'ami baitiha ba ce min da'ami zaujiha ba saboda mi saboda an san da'amu din na zaujiha ne za ka ko an ce na zaujiha ko ba ce na zaujiha ba dai an san na zaujiha ne na mijinta ne ta ciyar daga abincin gidanta ghayra amma fa da izini aka ce akwai abin da ake kaddarawa nan da izini in ba shi mijin yayi izini ba a to ba ta da dama ba ta da dama sai in yayi izini ya mata izini ya ce ba komai in masu bara sun zo kina iya ba su ko kuma a'a ta san al'adar shi ba a zuwa a yi bara gidan bai ɗauka ya bayar ba to sai ta yi aiki da sanin da ta yi mai cewa ko shi annan zai ɗauka ya bayar kaga bai mata izini ba amma la'akari ta yi da halinsa la'akari ta yi da yanayinsa sanin da ta yi masa saboda haka sai ta ɗauka ta bayar ghayara mufsidatin halin kasancewa ba tana mai ɓanna ba mufsida mai ɓanna mai almubazzaranci kowa ya zo ta ɗauka ta bashi don kowa zo ta ɗauka ta bashi to ai za ta ƙarar da abincin kuma a zo ana wahala eh a ai aya ba ta ce haka ba wala ta ji aliyadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti in aka bude buhu duk wanda ya sallama sai an bashi in su nawa ne ma sai an bi su layi ai ta basu to wannan abincin zai kare kuma a kuma ana nema to saboda haka yace babu dai banna ciki ghairu musidatin ba tana mai banna ba ko kuma ta bayar inda bai dace ba halakar da dukiya ne ba ta dukiya shine ghairu musidatin kana laha ajruha duk da abincin ba nata bane amma tana da lada kana laha ajruha watan ajruha ladarta ta zamo gare ta saboda me bima an fakat na nauyin ciyawa in wanda za a dafa ne ta ɗauki nauyin ta dafa ta ba mabarata in wanda za a ba ɗanye ne ta ɗauki nauyin aunowa ta ba mabaratan wannan shi ne to kaji ladan mace in ta ciyar da dukiyar mijinta saboda Allah ladatta na ciyarwa ai ba ita ma gani kawai ta yi to don haka sai a ce to shi wanda ya kawo abincin gidan fa ko ya sani ko bai sani ba lokacin da aka yi sadakar da dukiyar shi shi kuma wani zaujiha ajruhu bima kasaba shi kuma mijin tana da ladar shi ya nemo ya kawo shi ya yi tsiruri shi ya nemo ya kawo shi ya sau ya kawo shi ya noma aka sussuke aka kawo shi aka ba ya kawo ma'ana kyauta aka ba shi to duka dai wani zauji a ajiyarhu bima kasaba da sababin kasbi dai ita bi sababin infaki shi kuma bi sababin kasbi kuma inda zaka gano ko fa ya sani ko bai sani ba in ta bayar yana da lada ladan ne ladar nemowa ya kawo ya aji a yin bai nemo ba za ta samu abin za ta bayar ba wani da kazini mislu zalik shi ma kazinu watan kaman su to kifa wanda za a ba kula ya aje mai kula matsari wanda aka ba tsaro wanda aka ba kaya ya aje shi ma haka nan idan an ce je wajen su to kifa ka amshi buhu guda sai ya buɗe ya ɗauko ya baka to yana da lada shi ma yana da lada kaga kenan waɗanda masu hali za su sa a matsayin su to kifa ko wanda za a ba shi mota a ce je ka bi gida gida kana rabawa wane kai mai tiya kaza wane akai mai tiya kaza wane akai mai bu kaza wane gashi nan dai to wannan da aka danka a hannun nashi to mislu zalika shi ma yana da tashi lada kuma falala ubangiji da wasu la yanqusu ba'dhum ajra ba'd shay'a wanda ya nemo ba zai tauye ma mata da ta raba ba ladarta abinda Allah zai bata na lada ba ki a toke ku ba ki ganin shi ya ta nemo to cikin nashin dai za a nemo a baki a kai to kifa in ba a so an aje ba in ba a noma an aje ba kai za ka samu abin da za ka tsare a don haka tarbace za a yi kenan kai kuma sai a ce to kai ko tunda an taimaka maka an raba an bayar kai ko ka ɗan yi wani abu daga cikin ladarka ka ɗebo ko kuma a ɗiba daga ladarka a ba waɗanda suka raba duk babu yalla ubangiji ta wuce haka la yanqusu ba'dhum sashen su kamar mai dukiyar asalin mai dukiyar ba zai tauye ajira ba'dhin ladan sashi ba kamar ladan matar shay'an koda da akai ba to kaga dai nan abin da yake nunawa wanda ya umarci khadimin sa da yin sadaka yana da ladar shi yayi sadaka kamar shi yayi da kansa ita da aka ce ta yi ko khadimin da aka ce yayi yana da ladayi ko da dukiyar ba tashi bace to shine ma'anar abinda wani tarjuma take karanta ba
باب لا صدقة إلا عن ظهر جنان باب لا صدقة إلا عن ظهر جنان wannan babi kenan taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan in ka ji yayi babun da faduwa to khabarun ne na mubtada abun kaddarawa mubtada abun kaddarawa kaddara shi ake taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan wannan babi kenan yana magana akan me la sadaqata babu sadaqar da za a itibari da ita a kula da ita a bada lada kanta illa an zahar ginan sai wadda take an yi ta akan wadata ka ci ka koshi ka wadata sannan ka ɗauka ka bayar to ita ake magana kada baka ci ba ka ɗauka ka bayar ka komo ido na fata abinda ka ba wancan kuma zuciyarka tana tana can tare da shi ba a so akwai inda matsayi ne yin hakan kana so din kana jin yunwa ka ɗauka ka bayar matsayi ne saboda in ka bayar ba ka kallo zuciyarka ba ta komawa ga wannan abin ka riga ka bashi baya saboda matsayi ne kai jin daɗinka ne ma kana so ka hana kanka ka ɗauka ka ba wani shi ne jin daɗinka shi ne abin watan ƙaunarka kuma abin jin daɗinka to wannan kenan amma wanda bai taka wannan makamin ba kada ya ɗauka ya bara ido ya da fata ya komo yana ganin kai mutanen nan sun matsa kana da abinka su raba ka da abinka ka komo kana kuma watan da dofa da sauransu to don haka kaga kada ka kada ka yi sadaka kai baka ci ba kai baka yi amfani ba ko bata amfane ka ba a to ka taho kuma kana kallanta ka taho wasu maganganu sun biyo baya ka buɗe ƙofa ta riya to duk ka ga makaci da kanka baka ba kowa ba za ka ka ce la sadaqata illa an bahri gina
ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والإثم والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر ويقصر على نفسه ولو كان به خصاصة كبير أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك أثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال أبو بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخلق من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر
باب لا صدقة إلا عن ظهر جنة to sai imam bukhari sai ya fara wa man tasaddaqa wa huwa muhtaj wa man tasaddaqa wanda ya sadaqa wa huwa muhtaj yana mai dukona da cikin tarjuma hadisi ne cikin tarjuma ne wanda ya sadaka wa huwa muhtaj alhali yana bukatu yana da bukata da sadakar abin da ya dauka ya bayar din yana da bukata da shi au ahluhu muhtajun ko iyalan shi da Allah ya dora mai ciyar da su suna da bukata da abin au alaihi dainun ko kuma a'a ana bin shi bashi bashi wajibi ne biyan bashi wajibi ne to shine sai ce faddainu ahqqu an yuqda min as-sadaqati wal itiki wal hiba bashi biyan bashi shi ya fi cancanta a biya bisa ga ai sadaka ka san da sadaka lada za a samu ko to abinda za a samu na lada in an biya bashi ya fi abinda za a samu a sadaka wasu suka ce wajen lada ne wasu suka ce a'a ai tun da shi in an yi taurin bashi shi taurin bashi ba zunubi ne laifi ne kana da ana bin ka bashi ka kibiyan bashi babu dalili to ka sabi Allah domin ka tauye wani in kasuwanci yake yi ya isa ya juya wannan dukiyar har ya karu cikinta in shi ma yana da bukata ka tauye shi ka hana shi bukatar shi ka sa shi cikin matsala to don haka mutum zai cutu in ya hana to to da da kai wani abin da zaka samu lada amma in an juya nan ka samu zunubi to gwamma a yi balan ko dai babu lada to babu zunubi ko ba lada ta an yi sadaka to babu zunubi na an hana biyan bashi ya fi da aka ce fatainu a haƙƙo an yi ƙuda min sadaka min sadaka wal idki gwamma a biya bashi shi ya fi cancanta bisa ga a ‘yanta wuyayen bauta mutum na da bawan sai ‘yanta shi saboda Allah to yana da lada mai yawa wal hiba haka ma ita ma kyauta tana da lada da yawa to gwamma ka biya bashi da kai kyauta gwamma ka biya bashi ma'ana abin da ake nufi in dai yin kyautar zai hana ka biya bashi to gwamma ka biya bashi da kai kyautar in dai yin kyauta in dai yin sadaka zai hana biyan bashin to gwamma a biya bashi bisa ga sadaka gwamma a biya bashi bisa ga yantar to wannan kenan amma in biyan watan ba zai hana ba sadakar ba za ta hana a biya bashi ba a to duka ayi gaba ɗaya duka ayi gaba ɗaya inda ake magana a haƙu in ya zama ɗaya ne za a yi to wannan shi ya fi cancanta biyan bashi ya fi cancanta من ال- من الصدقة وال- والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس وهو رد عليه إن يصدقر كوي كوتر كوي ينشن وهو رد عليه بأكر بابا بأكر بابا don haka laisa lahu an yutlifa amwalan nas Allah bai halatta mishi ba ya halakar da dukiyar mutane ma'ana halakar da dukiyar mutane ya ci bashi ya kibiya kaga ya halakar ya ci bashi ya kibiya ya har- ya halakar kenan to Allah bai halatta masa bai halatta ya halakar da dukiyar mutane ba don haka hana biyan bashin nan halakar wani وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وأن إمام البخاري كاكا يا كاو شكاية إيه باب إسنادي با إسنادي بفتي وجن ويا روي شابا إمام البخاري كما يجي شابا حدثنا فلان أن فلان أن فلان تو بابو سبو لهكا sai a ce wannan ta'aliki ne wannan ya kawo shi mu'allakan imam al-bukhari har wa yau dai zai wasu abin sanan gaba babu wasan fil istiqrar a cikin istiqrar can ya kawo shi babu man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha aw itlafaha to anan ne imam al-bukhari ya kawo shi haddathana abdul aziz abdul aziz ibn abdullah al-uwaisi حدثنا سليمان عن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله دون دا إمام البخاري يا يقول شنو تكون حديث كما تشن يا كاوش إسنادش يا وصل a can gaba ne za mu tadda shi to yadda hadisin yake annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya riki dukiyar mutane ya karbi dukiyar mutane yana nufin zai mai musu da abisu kaman bashi aka bashi rance aka bashi ya juya ya mai musu da abinsu ko kuma abin da ya kama da wannan in dai ya karba da kyakkyawan niyyar ya bayar to addallahu anhu Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake shi ya biya masa ya bashi yadda zai biya dukiyar nan amma man aka zaha yuridu itlafa wanda dama ko da ya karba yana nufin ya halakar da dukiyar bai nufin ya bayar ya cinye kenan to ba zai samu damar biyan ba kuma Allah tabaraka wata'ala zai saka mashi da irin abin da ya shi ma yadda ya karba don ya halakar da dukiyar wani atlafahullah Allah bai halakar da shi illa an yakuna ma'rufan bis sabri فيوثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفيل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين تصدق بماله إمام البخاري يشي قبل بيان الترجمة هل يضبط الترجمة بأنشي كم باب لا صدقة إلا أن ظهر جنبا babi ita sadaka ba a yanta sai an wadatu sai ka ci iyalinka sun koshi sannan ka ba wani sadakar to sai ya ce sai istisna'i sai ce illa an yakuna ma'rufun bis sabri sai wanda shi dama na daban ne sananne ne da hakuri yana iya hakura ba wani shi da Allah ya shi da hakuri zai iya bai yayi bai ci ba yayi bai ci ba yamma ta yi ya ga wani mabukaci ya dauka ya bashi saboda yana shi ya hakura ya yadda ya hakura ya ba wani to matsayi ne kuma in yi haka bai jin komi shi lokacin ma yake jin kamar ya ci kaji bayan Allah ke nan ba ya baya ko kuma ya kuma yana mazurai ta to ba irin shi bane shine aka ce wani kankade yayi zama za a samu matsala amma wanda kak kuma a ce an hana watan ba da kyauta sai ka ci ka koshi babu sadaka ba da sadaka sai ka ci ka koshi aka ce a'a ba a hana ba akwai wanda shi matsayinsa ne zai iya haka domin akwai wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahabbai dan sahabi yana jin yunwa ko yana da bukata da abu in ya ga sahabi dan uwansa sai ya kaddara ya fi shi bukata sai dauka ba shi kuma lokacin da ya dauka ya ba shi yana jin daɗi yana jin daɗi kamar shine ke ci kamar shine ke amfani da abin to shi ne sai ce illa ne kuna ma'arufin da sabri sai wanda ya zan an sane shi da haƙuri fayyusira ala nafsihi sai ya zaɓi wani akan karan kanshi ya zaɓi ya ba wani shi ya haƙura walau kana bihi khasasa ko da yana da bukata tsananin bukata shine khasasa kada san babu tsananin bukatar da ya kai wanda rana na shirin faduwa bai karya ba rana na shirin faduwa bai karya ba to wannan kaga walau kana bi khasasa kenan ko da yana da tsananin bukatuwa da wannan abin kamar mi kafili abi bakari na radiyallahu ta'ala an imam al-bukhari rahimahullah ya ce kamar aikin sayyidina abubakar ya dala tabbata gare shi ne da saddaqa bi malihi lokacin da ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya bayar ko da ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya bayar bai ji komi ba bai dawo yana da na sani ba kai wata jazba ce ta kwashe shi ya dauki dukiya lokacin da ya komo ya watsake sai ya komo yana kuma janjantun a'a sai na bakar bai taɓa tunanin haka tun da ya ba Allah ya ba manzo Allah shi kenan bai wake to shi ne ya ce irin aikin sayyidina abubakar irin aikin sayyidina ali karamallahu wajen wa rabbi an shi ma ya yi azumi an kawo abincin da za a buɗe baki kuma shi ke nan gidan sai mabaraci kawai ya sallama ba Allah inna ali ya ce a rufe abincin nan a miƙa mashi buɗe baki za a yi ba amma aka rufe aka miƙa mashi a haƙura kenan shine ma'anar shine ma'anar zance a haƙura to irin wannan to masu irin wannan to sai dai su da ka imam bukhari istisna sai dai su eh sai dai su wa kadhalika athara al-ansar al-muhajirin haka na ma babin isari yana istisna'i ne akan wannan yace sai fa kaga wannan magana sai na bakar ya zo a riwayoyi da yawa ya zo a riwayoyi da yawa haka na ma lansaru mutanen madina asar sun zaɓi muhajirin akan karan kansu su ware dukiyarsu su ba muhajirai waɗanda suka hijira saboda sun je can ba su da jari ba su da gida ba su da iyali ba su da komai a madina sai lansaru suka zaɓe su suka ware dukiyarsu suka ba su suka raba gidansu suka ba su suka raba shagunansu suka ba muhajirai suka raba gonakinsu na dabinai suka ba muhajirai to wannan yace sai fashi illa yana da cikin shi ma istisna idin wa naha annabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ma wannan fa cewa lansaru sun yi isari sun zaɓi muhajirai sun ba su abubuwansu dukiyarsu gidajensu da sauransu hadisai marfu'ai sun taho akan wannan eh hadisai marfu'ai sun zo akan wannan wani hannabi sallallahu alaihi wasallam an ida'at al-mali falaysa lahu an yudayya amwal an-nas bi illati sadaqa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana watan tozartar da dukiya domin ya zo a hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة ألا يسومك أبو باؤك شيني يسومك أبو باؤك أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا يا يدمك أبو باؤك كما يهناك أبو باؤك كدين الله كدكوا من شركة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله عمركم duk wanda Allah ya dora ku shugaba ne gare ku to ku yi masa da'a ku taimake shi inda yake bukatar nasiha ku yi masa inda yake bukatar addu'a ku taimaka masa da addu'a don duk ya kai shine wa antum nasikum kuma Allah Allah amrakum sannan yace ya ki muku kuma abubuwa uku Allah ya hana ku abubuwa uku shine kila wa qala wa kasrat as-su'al wa ida'at al-mal to ida'at al-mal to zartar da dukiya to shine nan ya ce manzala sassan ya hana tozartar da dukiya falai lahu an yi bayyi amwala nasi don haka bai halatta ba gare shi ya tozartar da dukiyar mutane bi ilatti sadaka don zai sadaka ka ɗauko jari wani ne ya ga ka iya kasuwanci sai ma rajista kamfanin shi ya ce wani a rika ba shi kaya a rika ba shi kaya shi ya samu abin da ya samu sai a ba shi kan farashi in an ba shi kan farashi sai ya je ya buɗe shago in ya buɗe shago yana sayarwa ribar da ya ɗora tashi ce a hankali a hankali ina tattalawa sai ya ga waye gari shagon nashi ne da dukiyar ta kamfani ce amma in yana tattalawa wata ran zai ga shagon dun nashi ne to sai bai tattala ba saboda mi saboda ya sadaka sai ya rika raba dukiyar mutane har ya fita cikin riba sai sai ya shiga cikin kayan kamfani ko da za a diba sai a ga ya yi banna to wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai halatta ba ko kadan alaysa lahu an yudayyi amwalan nas bi illati sadaqa bai halatta ya tozartar da dukiyar mutane saboda sadaka ko ko bashi irin wancan da aka wuto ana bin shi bashi don ya sadaka sai ya hana bin bashi to in ya hana bin bashi ya tozartar da dukiyar mutane to bai da dama ba halatta mishi ya tozartar da dukiyar mutane ba saboda sadaka wa qala ka'ab ka'ab yace radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare shi shi ka'ab ibn malik qultu nace ya rasulullah ka ganin ma وقال كعب الإمام البخاري قال كعب كتب إسنادي الرواية و دون إسنادي har zuwa kan Ka'ab ibn Malik to wannan shi ma kaga watan ta'liqi ne Imam bukhari zai kawo shi a can a kitabu tafsir a tafsirin suratul Tauba anan ne Imam al-Bukhari zai kawo isnadin wannan zance na Ka'ab ibn Malik wannan hadisi na Ka'ab ibn Malik wanda Ka'ab ibn Malik yace qultu ya Rasulullah nace ya manzon Allah inna min tawbati an akhla'a akhla'a yace ko akhli'a akhli'a an akhli'a min mali sadaqata ko yana daga tubar da na kudurta zan yi zan tubu daga dukiyata abinda ake nufi tubuwa yau shagon nan da yake mulki na ne na tsantsame hannu na bana wani gonan nan da nake noma duk shekara yau na tsantsame hannu na ba gona ta bace na ba Allah na ba manzon Allah ana akhli min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah a dibi wata hakika da ke ciki ba sadaka aka bayar amma wa aka ba Allah da manzon Allah a to tunda ya inganta ana bayarwa saboda Allah da manzon Allah to me laifin mabarati ya ce a bani don Allah don annabi don Allah don annabi a bani don Allah don annabi yace ko kaga wanda ya ga beken sai ce ba a cewa haka to ya zai da wanda shi kuma wanda yace ya ba Allah da manzon Allah gashi a sayi bukari ana kula min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli na ba Allah da manzon Allah ba shirka bace tunda ana ba Allah da manzon Allah to me lehi mabaraci shi ya ce a bashi don Allah da manzon Allah mata Abdullah bin Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi mata fa na ga na gansu da yawa a wuta da sauransu wannan wa'azi ya shiga Abdullahi Mas'udin yana komawa gida ya zazzage mata duk abin da ya dauko daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta dau caji take ta cire abin wuyanta da yan kunne da warewari ta dunkule ta ce gashi ka kai wa watan na ba Allah da manzon Allah ta ce na ba Allah da manzon Allah kuma Abdullahi Mas'udin kaga bai ce mata wannan bid'a ba ce ko kuma wannan shirka ne ba kin samu Allah tarayya shi ma da ya tahi ya kai don dan sako ne ya ce ya Rasulullah matata ta aiko ni ta ce gashi in baka ta ba Allah da manzon Allah manzon Allah bai ce a ba a cewa haka nan ba fa aqarra ya tabbata kaga kenan ana ba Allah da manzo Allah haka na ma tunda ana ba Allah da manzo Allah to ana neman kuma a baya Allah da manzo Allah kenan wannan ba ba abin nan bane ba da wani kaikai ko kadan jin lokaci ya ce na daya nan Hmm? Hmm? قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أبين النبي صلى الله تعالى وسلم يجمك أبو مالك أمسك عليك بعض مالك وتنكرك ساشن دوكيرك فهو خير لك شي يبغريك شي يبغريك كبا الله wani sashi ka rike wani sashi dan me dan kada ka zo abinda ka bayar kana da bukata da shi kai da haka wasu annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce musu ya ce asulusu wa sulusu kasir ya ce ya rasu na ba da dukiya ta gaba ke ɗaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukiyarka ta yi yawa ta yi yawa ya ce to na ba da rabi ya ce a rabi ya yi yawa ya ce to ya rasu don yana kwance ne bai da lafiya ya ce to na ba da sulusi maza Allah ya ce asulusu wa sulusu kasir la'an ta za'a ahlaka aghniya'a خير من أن تضعهم عالة يتكففون الناس كمتو كبر يا لنكا cikin wadata ba su ‘yan murya ba su neman bukata ba su kai bukatun su wajen kowa suna da abin da za su yi masarufi ya fi bisa ka mutu ka ba su talakawa ba su da komi suna kara hannaye ana ba su in bukata ta same su sai sun ta tsugunne tsugunne za Allah ce an tabba'ahum agniya khairun shi yafi wannan kowanne da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mu'amala da shi wani kuma da ya dauko dukiyar gaba da manzo Allah ya karba eh qultu naji fa inni amsiku sahmi alladhi bi khaybar yace ya rasulullahi to tunda ka ce in rike wani abu to ka san da aka bani a yakin khaybara to shi na rike ka san da aka bani a yakin khaybara yace shi na rike ta rike wannan kason wanda aka bani aikin khaibar lokaci na ko da ana biyan shi ai da ma khadimi khadimi yana da khadimi ya dauka da shi ko da khadimi an bashi ai ka na ba kana biyan shi ne ko kana mishi albashi ko kai ke dauke da shi da sauransu eh yana da lada ko ana biyan shi yana da lada ko ana biyan shi suna aikin su wasu wurare shi kuma gashi yana da bukata kaga akwai magana daga akwai magana in ya ba shi dama ya ce in mabarata sun taho ka ɗauka ka ba su amma bai ce da shi ba a to ko bai ce da shi bai ɗauka ce shi ma mabaraci ne shi ma mabukaci ne shi ma mabukaci ne a to akwai mabukacin da ya fi wannan na kusa da kai babu in dai ba ifsadi ba banna ba almubazzaranci ba ka'inci amma ya rika ɗiba yana ware wasu ciyoyi yana tarawa lokacin da ya kai buhu guda sai kai kasuwa to kaga shi kuma ya bullo da wata hanya ta daban amma dan dai bukata tunda an ce in mabarata sun zo ya ba su misali a to wannan yana da abin nan sannan kuma su kansu mawadatan su kula da haƙƙin wanda suka fi kusa da su eh ya yi da hadisin ma'alu ko da ya ce wallahi ba kai nake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watan laka ma nawaita ya yazidu wa laka ma akhadta ya ma'an